سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan jumadar ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2023 shekara miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala amin yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin hibdul lisani anil ghiba a cikin abubuwan da malam ya kawo mana wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya lura da su wajen kokarin kiyaye harshen sa a daga shiga cikin abin da yake zai iya jawo masa matsala a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira muna na goma sha shida shine hibdul lisan kiyaye harshe anil ghiba game da giba maka ce giba shine abinda bahaushe ya fi sani da hausa da cin nama cin nama ka yi zancen ɗan uwanka a kan abinda idan ya ji ba zai ji daɗi ba a bayan idansa mun tsaya ne a hadisin abdullahi ɗan amur ɗan as allah ƙara masa yarda al-muslimu man salima al-muslimu na min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu wannan shine hadisin da muka dakata akan sa insha Allah ta'ala kuma za mu ci gaba malai cewa an abi barzata radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abu barza Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa yarda ƙala ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta asma'a al'awajiƙa fi buyutihinna abu barza yake ba mu labari ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mana khutuba har sai da ya jiyar da al'awatik ‘yan mata ƙananan budurwoyi ‘yan ƙanana daga gidajen sai da kudubar ta kai zuwa ga kunnuwansu al'awatik su ne ‘yan mata allati fi awwali marhalatil bulugh waɗanda suke a farkon marhala ta balaga ‘yan mata ƙanana su ake ce musu al'awatik irin waɗanda suke zaune a gida to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hudubar saboda yadda annabi ya daga muryarsa ya isarwa da mutane har mata da suke cikin gidajen su kananan yara da sun ji abinda annabi ya isar dama daga cikin siffar hudubar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana yi yakan daga sautinsa sosai eh kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan khataba ishtadda ghadabuhu wa ala sautuhu ka'annahu min munzir jayshi idan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kudu ba fashinsa ya kan tsananta e muryarsa ta kan daga ta yi ta ƙara ƙara sosai kai ka ce wasu rundunar yaƙi ya sa a gaba yake musu gargaɗi yana ce musu sabbaha kuma masaku ku kai hari ko kuma za a kawo muku hari da safe ko ku kai hari ko za a kawo muku hari da yamma to yadda annabi yake daga murya murya ta sa ta kai ga mata sun ji da suke cikin gidaje kala abin da ya faɗa daga cikin hudubar tasa shine ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi ya ku taran waɗanda suka yi imani da fatar bakinsu da harshen su kadai amma ba su yi imani da zuciyarsu ba imanin a baki kawai suke farta shi su nuna sun yi imani amma zuciyarsu imanin bai gama ratsawa ya shiga cikinta ba annabi ya ce la taghtabul muslimina irin waɗannan annabi ya ce da ku nake kada ku sake ku rinka yin gibar musulmi kada ku rinka ambatan aibin musulmi a bayan idansu wala tattabi'u awratihim kada kuma ku rinka bibiyar al'aurarsu bibiyar al'aurar mutum shine ƙoƙarin binciko laifinsa ƙoƙarin gano wani abu nasa na rashin kyautawa ka je ka yada babu abin da ya shafe ka da shi amma kana ƙoƙari ka ga me yake ciki a rayuwarsa me yake yi a kasuwancinsa me yake yi a aikinsa me yake yi a gidansa da iyalinsa me yake yi idan ya fito komai nasa akan idanka kai ba aiko ka kai masa hisabi ba amma kuma ka zauna ka ne masa hisabi to annabi ya mana gargadi da irin wani ce babu ruwanka da rayuwar wani idan ba zuwa za ka kai masa nasiha ka ce abin da ya ba daidai ba ne ka rinka bibiyar al'aurarsa don ka yaɗa laifinsa ka tona asirinsa ka tozarta shi annabi ya ce la tattabi'u aurati kada ku rinka bibiyar al'auran musulmi fa innahu man tattaba'a aurata akhihi annabi yace yadda al'amarin yake shine duk wanda yake kokarin bibiyar al'aurar dan uwansa yake kokarin binciko da zakulo al'aurar laifuffukan ƴan uwansa ya yada wa mutane ya tona masa asiri annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace tatabba Allahu auratahu shi kuma Allah madaukakin sarki shi zai rika bibiyar al'aurarsa ƴan uwan fahimci wannan duk wanda yake kokarin binciko laifin mutane ya tona masa ashiri asiri shi kuma Allah madaukakin sarki zai rinka kokarin tono nasa laifin wannan abin da yake nufi ba wai da Allah bai san laifin ka bane a'a sai yanzu ne Allah yake bibiyar ka zai gane laifin ka a'a babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wataala amma abin da hadisi yake cewa shine lokacin da kake kokarin binciko laifin wani to dama kai fa Allah ya san naka ba haka bane saboda haka kawai exposure ɗinka zai a cikin mutane shikenan lokacin da kake ƙoƙarin binciko laifin wani sai kuma dama naka Allah maɗaukakin sarki bai bai sani ba ya san komai saboda kawai bayyana mutane zai fito da kai fili a gane ka wannan shine abin da zai fara ga mai ƙoƙarin bibiyar ɗauran mutane wa man tatabba Allahu auratahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk ko wanda Allah maɗaukakin sarki ya bibi al'aurarsa yafdahu fi jawfi baitihi sai Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya fito da al'aurarsa fili a cikin tsakiyar gidansa shi ne fi jaufi baitihi a tsakiyar gidansa ma'ana kaga babban tonon asiri kenan a cikin gidanka ya kasance inda asirinka zai fara tonuwa inda mutum zai fara kunyata a cikin gidansa kafin abin ya fito waje to wannan shine illar ya kasance baka da aiki sai bibiyar auren mutane ba ka da wani abu da ka sa a gaba sai ƙoƙarin binciko yawa ne yake ciki yawa ne yake ciki babu ruwanka da abin da ya shafi al'amuran mutane koma ka mai da hankali akan abin da ya shafe ka kai bibita ka al'aura ko ba ka da ita bibina ka laifuffukan ba ka da su ne ƙoƙari ƙoƙari ka ga kai wani irin laifi ne da kai ka gyara tsakaninka da allah maɗaukakin sarki ka gyara tsakaninka da sauran mutane yan uwanka idan mutum ya shagaltar da kansa da ƙoƙarin gyara kansa da Allah subhanahu wata'ala da gyara mu'amalarsa da mutane to wallahi ba shi da lokacin da zai zo rinka bibiyar auren mutane amma in ka ga mutum kokarinsa kullun yawa ne yake ciki wai wane kaza kwana biyu yana kaza ku haka shi ba shi da aiki sai kokarin binciko ya mutane suke ciki to za ga laifuffukan suna nan tuni guda ya zauna akan su ya zauna akan tasa al'auran da yake hangoto su haka bahaushe ce ai wai laifi tudu ne sai ka hau kan naka sannan suka iya hango na wasu eh amma an baka haukan naka ba kana kokarin kawo da shi ka baje shi dan kai dan kai sa kai tuntube ka fadi to sai gaba ka iya hango na kowa ma'ana naka kake kokarin gyarawa kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid qalahu al-Hafiz al-Iraqi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyid kamar da al-Hafiz al-Iraqi ya faɗa wa qala al-Hasan al-Basri babban malami daga cikin malaman tabi'ai al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah lal ghibatu asra'u fi dini ar-rajul min al-aklati fil jasad Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ina rantsuwa da Allah giba da kake ganinta tafi gaggawa tafi saurin wajen tafi sauri wajen lalata jikin mutum ta fatattaka jikin mutum ko addinin mutum kamar yadda ko sama da yadda al'aklatu wata cuta da take kama gabbai ta rinka cin gabbai idan ba a wasa ba sai an yanke gabban kamar yadda ka san idan irin cutar na kansa ce kuma idan ta kama gaba mace za a ce sai an yanke nan ciwon suga ne ko in ya kama nan gabar a ce to in ba a sauri an yanke ba in ta kama cin sai an yanke gaba daya to haka al'aklatu take duk inda ta kama a gaban mutunci take yi yace yadda yadda waccan cutar take cin jikin mutum yace wallahi giba ta fi cin addinin sa haka ma'ana gibar mutane da kake rena ta kake dauka ba kowa bace kake dauka ba komai bane yadda idan mutum ya fito da safa kafin yamma sai ya gibar adadin mutane da yawa bai sani ba sai wallahi wannan ta fi cin addinin sa tana lalata masa addini fiye da yadda wannan cutar take cin jikin mutum take cin gabansa idan ta kama shi saboda ita giba baka sani wallahi duk aikin alkhairin ka take kwashe duk aikin alkhairin da kake takama da su kake ji da su ba dai sallah bace da azumin nafila da sallar nafila da kaza da sadaka da sadaka to waɗannan ayyukan giba take kwashewa take kwashewa to kaga idan Allah madaukakin sarki kai ka lahira da me zaka yi takama da me zaka yi tabbaci cewa kana ji zaka shiga aljanna waɗanne da kuma ka kwashe su da kanka tun daga tun daga duniya ka ba wasunka wannan magana imam al-hasan al-basri ya faɗi ta wa qala al-hasan aidan hakanan imam al-hasan al-basri din da ya kara cewa ya ibn adama ya kai dan adam innaka lan tusiba haqiqatal imani haqiqa kai dan adam ba za ka iya kaiwa ka samu haqiqanin imani ba imani ya tabbata a zuciyarka hatta la tu'iba an-nas bi aibin huwa fika yace har sai ya kasance baka aibata mutane da aibin da kai ma kana da shi an fahimta yan uwa wannan kaga wannan inda zamu yi la'akari da shi zamu kiyaye harshen eh kada ka aibata mutane da aibin da kai ma kana da shi inda haka ne akwai wanda ba shi da aibi babu amma wannan fa baya nufi baya nufi ba za ka yi mutane wajibin kana da aibu a fahimci bambanci akwai bambanci ina da aibu ne maka wa'azi akwai bambanci ina da aibi kuma ne ina aibata ka kai ma aibatawa daban wa'azi daban ina fata an gane idan aka ce duk wanda ba shi sai wanda ba shi da aibi ne zai yi mutane wa'azi a duniya za a sami wa'azi a yanzu babu don ka gaya mun wani akrama kallawa ko wani sheik ko wani ustaz da ba shi da aibi da Allah akwai amsa shi ne babu to amma lokacin da kake wa'azi kai mai wa'azi wani lokacin wa'azin har da kanka kake yi sau da yawa lokacin da za ka yi wa'azi ma wa'azin kafi jinsa a jikinka kai a kan kanka kamun isa zuwa ga wasu so da ka za ka yi wa'azi za ka faɗakar amma aibatawa fa ka je ka rinka ƙoƙarin kushe mutum yanayin abu kaza to yi ƙoƙari ka kalli kanka wannan aibin da kake aibata mutane da shi kana da irinsa idan kana da irinsa bar ku za abin da imam al-hasan al-basri ya faɗa yace wa hatta tabda'a bi salahi zalika al-aib fa tuslihu min nafsika har sai ka fara ƙoƙarin gyara wannan aibin ka fara gyara naka tukunna na kanka hatta la fa'iza fa'alta zalika idan ka ka aikata haka kai kokarin gyara aibin kanka da kanka kana shughuluka fi khassati nafsika sai kasance shagalta ka gaba daya kasance akan kanka yanzu kanka kake kokarin binciko naka aibin ka gyara ina kake da lokacin binciko aibin wani baka da shi naka aibin ma kadai wallahi ya ishe ka kowa ya kalli kansa ya ga irin abubuwan da yake tattare da shi na aibi kai kanka nama aibin wallahi ya ishe mu da binciko nawa na gyara ina cikin gyaran wanda za ga wani aibin ya ƙara faruwa ba haka ba ne shi ba ne ƙoƙarin idrakinsa na gyara kana ƙoƙarin gyara shi kafin ka ƙarasa wani haka ɗan adam yake kullum yana cikin zallat zamiya zamiya zamiya mutum yana faɗuwa ne yana tashi yana faɗuwa yana tashi har ya kai tudun mun tsira haka ake fata to amma kullum kana ƙoƙarin dubo na wani ne kaɗai ba ruwanka da naka to za ka shiga cikin ramin da sai ka yi zurfi sannan za ka ankara lokacin kuma ba ka iya fitowa ba Allah ya kiyaye malai ce wa habbul ibadi ila Allah man kana hada malai hasan al-basri ce to kaga wanda duk bawan da yafi kowanne bawa soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki shine man kana hada wanda ya kasance irin wannan yadda muka lissafa wanda aibin sa yake fara kallo ya gyara shi sannan tukunna in zai wani gyara sai je fara sai je sai je gyara wani man kana haka ba ya haka nace ai ko me nace me nace haza nace ko to haka ne man kana hakaza wanda ya kasance haka yake na'am wa qala umar radiyallahu anhu umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace alaikum bi zikrillah ina horon ku ina jan hankalinku da ku rike ambatan Allah subhanahu wataala fa innahu shifa'u domin ambatan Allah madaukakin sarki waraka ne magani ne wa iyakum wa zikirin nas a hirɗinku ne muku gargaɗi ku kauce wa ambatan mutane shiga cikin abin da ya shafi lamarin mutane wanda bai shafe ku ba sai da umar yake mana nasiya gaba ɗaya yake cewa mu kauce wannan mu guje masa yace fa innahu da'un shi kuma wannan cuta ce ambatan Allah magani ne ambatan mutane menene cuta ne wannan magana ta sayyidina Umar kuma ta dace kwarai da gaske wa zakara al-Imam Malik rahimahullah haka nan al-Imam Malik ibn Anas Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa a cikin muwaddasa yace anna Isa ibn Maryam alaihi salam hakika annabi Isa dan Maryam Allah madaukakin sarki alaihi salatu wassalam qala yace la tukfirul kalama bighairi dhikrillah kada ku yawaita magana ba tare da ambatan Allah ba ba a ce kada kai magana ba amma idan aka magana daya biyu uku a tsaya ambaci Allah kada magana ka tarinjaye ambatan Allah ka sosai da sosai duk lokacin da kake zaune a gurin hira ko a gurin tattaunawa idan aka hira aka hira aka hira ribaci wannan lokacin lokacin da ba kai kake bada labarin ba lokacin da a sitiyarin magana ba a hannunka yake ba yi amfani da wannan damar ka ambaci Allah lokacin da wanda yake magana astaghfirullah wa atubu ilai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa azumci kana yin kayanka bakin ka yana motsawa ana hira amma kana ribata wasu abubuwa to kada ya kasance kun yawaita magana ba tare da ambatan Allah subhanahu wataala ba inji annabi Isa alaihi salam fataqsu qulubakum hakan sai ya haifar muku da zuciyarku ta kekashe ta bushe yawan magana ba tare da ambatan Allah ba فإن القلب القاسي بعيد من الله حقيقة كسشي زوتي أقوى تنا نيسا قري da Allah subhanahu wataala duk zuciyar da take kashe to tayi nesa da ita da Allah subhanahu wataala kaga duk zuciyar da tayi nesa da Allah kuma tana kusa da wa kenan shedan haka ne duk zuciyar kuma da take kusa da Allah madaukakin sarki tayi nesa da wa da shedan kenan haka al'amarin yake walakin la ta'lamuna sai dai ku ba ku sani ba wala tanzuru fi dhunubin nas haka nan yace gaba da cewa kada ku rinka kallon zinuban mutane zinuban da wasu mutane suke aikatawa ka annakum arbabu kai ka ce ku wasu na musamman ne ko wasu jagorori ne shugabanni ne na musamman arbab jam'i ne na rabbu in aka ce rabbu yana zuwa da ma'anar a mai reno galibi idan ya zo da ma'anar mai reno ya fi zuwa ga ana itlaƙinsa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka ce rabbun nasi ubangijin mutane mere nan mutane kenan yakan zo kuma da ma'anar kamar shugaba ko jagora kamar yadda akan ce rabbul manzili shugaban gida abinda ake nufi da rabbul manzili shine mai jagoranta gida mai cewa ayi ayi a gida mai cewa a bari a bari a gida to yace ka annakum arbabun kai ka ce ku wannan musamman ne da ba kwa sako wanzuru fi dhunubikum ku rinka kallon naku zunuban ba na wasu ba ka annakum abidun kai kurinka masa kallo irin kallon bayi kamar ku bayi ne na ƙasa wanda kullun kaffa kaffa bawa yake kai abin da za a ce masa ba daidai bane lokacin da bawa yake karkashin ubangidansa kullun kokari yake kiyaye mai ubangidansa baya so idan kada ya dake shi idan kada ya masa ukuba idan kada ya masa abin da ba daidai ba to haka ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai rinka kallon janibin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala shine mahaliccinsa kuma yace baya son abu kaza abu kaza nan da yace baya so idan ka aikata akwai abin da ya tanada wanda suka aikata irin wannan abin idan mutum ya mutu a haka to mutum ya rinka kallon irin wannan kamar yadda ka san bawa yake kallon ubangidansa idan yana so yi abin da ba daidai ba fa inna man nasu yace hakika mutane kala biyu ne mubtalan wanda aka jarraba wa mu'afa da kuma wanda aka bawa lafiya ko dai wanda kaga aka jarrabe shi ko wanda aka ba lafiya aka ce jarraba ba wai sai wanda aka jarraba da cuta da rashin lafiya kaɗai ba a'a wanda aka jarrabe shi da sabo da kaucewa hanya shi ma abin jarraba ne ina fata fahimta yau so da aka ba wai mara lafiya kaɗai ake nufi ba a'a wanda yake ya kifa a cikin saban Allah madaukakin sarki shi ma abin jarraba ne yadda kaga mara lafiya a kan gadon asibiti idan ka ganshi kake tausaya masa shi ma wannan haka ya kamata ka rinka kallon kana tausaya masa kowanne abin jarraba ne yace farhamu ahlal bala'i ku yi kokari ku rinka tausaya wanda suke cikin bala'i duk wanda ka gani a cikin zunubi da sabo ka rinka tausaya masa idan zaka iya kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye shi idan zaka iya kai masa ka rinka masa nasiha lokaci zuwa lokaci gurgurdan abin da zaka iya yi na isar da sabon Allah madaukakin sarki zuwa gare shi wahmadullah ala al-afi ala al-afiyati sannan kuma ku ku gode wa Allah madaukakin sarki akan lafiyar da ya baku kai da baka cikin bala'i da baka cikin sako da baka cikin cuta to kullum ka rinka gode wa Allah madaukakin sarki bisa lafiya da ya baka wannan maganar mala ya dauko ta ne a cikin muwatta a mujalladi na biyu shafi na 986 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يتوانا حديث أنكر قوشي لك صحابي أبو هريرة الله كارا مسير دا حقيقة أن نبت إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشي سي أتدرون ما المفلس شن كن سنوانيني متياتي المفلس شيني متياتي دا هوسا واندا أكا ياشي واندا أكا أكا وكاركبا شي دا كومي تاكا شيني متياتي أيكو تو شيني المفلس kun san waye shi kalu sai sabai suka ce almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata shine wanda bashi da dirhami bashi da bashi da kayan more rayuwa bashi da kuɗi kenan bashi da kosisi saboda a larabcin abin da yake nunawa kenan qala sai annabi ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawm alqiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati idan kana so ka san haƙiƙanin wane ne matsiyaci a cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin da sallah wasiyamin da azumi wa zakatin da zakka duk ayyukan alkhairin da Allah yake bukata subhanahu wataala ya zo da su kuma a cike kuma Allah madaukakin sarki ya karbe su sai dai waya a ci sai a zo da shi ko sai ya zo wa qad shatama hadha ya zagi wannan wa qadhafa hadha ya yi wancan kazafi wa akala mala hadha ya ci dukiyar wancan ya zalunce shi wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wancan wadda raba hada ya daki wancan duk da zalunci fayuta hada min hasanatihi sai ya ringa ɗauka waɗannan salloli nasa da azumin nasa da zakkar tasa da komai nasa da sada zumuncinsa da zakkarsa da komai sai ya ringa ɗauka sai a biya wancan wanda ya zaga wa hada min hasanatihi da wannan shi ma sai ya ɗauka a biya shi a cikin azuminsa haka za a ringa ɗauka ana biyan mutane da wanda ya zaga da wanda ya zauna ya ɓata wa suna da wanda ya zauna ya ci namansa da wanda ya zauna ya gulmarsa duk yaran ɗaukar wannan salolin nasa ana biyan su da shi da azuminsa da kazaɗinsa idan an gama da sallah sallah ta ƙare yanzu ba shi da sallah ko ɗaya da an biya mutane ba shi sai a dawo kan azuminsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ai babu fallasa kamar wannan saboda Allah duk wannan sallar da kake yi duk wannan sallar a ce duka dukanta ta shekara 40 ko 30 ko 60 ko 70 da kai duk za a ɗauka a biya bashi da su duk mutane za a ɗauka a biya yanzu yana sallaka baka da sallah da kai da wanda bai taɓa sallah ba da ɗaya suke saboda me an biya bashi idan sallar ta ƙare kuma ga masu bin bashi nan da yawa sai a dawo kan azumi kuma sai a ringa ɗauka eh sai a ɗauki ramadanin ka na wata guda na shekara guda sai a ɗauka sai a biya wani ya zalincin da kai masa kenan idan ramadanin ya ƙare shi ma sai a dawo kan zakkarka idan ya ƙare sai a dawo kan sada zumuncinka haka za a yi ta ɗaukar aikin alkhairin mutum ana masa ɗauki ɗaiɗai duk ana biyan mutane bashi wallahi babu wani mutum guda ɗaya da zai saura Allah maɗaukakin sarki bai biya shi bashi idan ka ci haƙƙin sa ranar tashin alƙiyama ba wallahi babu shi yankuwa mutum ɗaya in dai ka zalunce shi bai yafe maka ba ka mutu a haka shi ma ya mutu wallahi ranar tashin alƙiyama sai Allah ya biya shi wannan abin da kai masa babu makawa wannan wannan musa a cikin rama haka al'amarin zai kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa'in faniyat hasanatu ana biya duk aikin alkhairansa sai sun kare gaba daya duka sallar ta kare zakat ta kare azumin ya kare sada zumuncin sa ya kare bin iyayensa ya kare komai nasa daga cikin alkhairi duk ya kare me akai da su biyan bashi sitil kuma ga gora ma'u e ga gora ma'u shine masu ban bashi su ma kuma akwai akwai wanda suka rage ba a biya su ba za su yafe akwai wanda zai tausa maka ya ce tun da aikin alkhairinka ya kare na yafi walla ba wanda zai yafi maka ba wanda zai yafi maka me zai faru sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in fanit hasanatu qabla an yuqda kafin a iya biyan bashi ma alaihi ma alaihi abin da ke kansa ukhidha min khatayahum sai a dauka daga kurakuransu daga laifuffukansu su ma akwai wanda suke da laifuffuka tili da suka zo da shi lahira ya sun rasa yadda ya ce da shi to wannan laifuffuka wani ya je ya sha giya wani ya yi zina wani ya yi tata wani ya zalunci mutane wannan zalunci ba za a ɗauko sai a ɗora maka wannan zinar da wani ya za a ɗauko sai a ɗora maka satar da wani ya yi su bayanan layi sai a ɗauko sai a ɗora wa mutum bayan fa an masa ƙarƙar ba shi da alkhairi ko ɗaya ko hasanat ba shi da su gaba ɗaya sai kuma ringa ɗauko laifin mutane ana ɗora masa ana jibga masa annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fatori hat alaihi sai a ɗora masa sai a jibga masa a kansa sun ma a tori hafin nari sannan kuma sai a jefa shi cikin wutar jahannama allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan ba ƙaramin tonon asiri ba ne kaga in kana neman al-muflis eh al-muflis wanda aka yi waso su matsiyaci wanda aka talauta ba shi da komai in ka samu wannan shi ne in ka samu wannan shi ne ba wanda ba shi da kuɗi a duniya ba ne eh wanda ba shi da kuɗi a duniya inda akwai imani ai alhamdulillah ko yawa a duniya ne za a ce masa matsiyaci amma alahira ya wuce wannan sunan eh ya wuce wannan sunan insha Allah ta'ala wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 2581 waru ya anil hasan al-basri rahimahullah malai ta an rawaito daga al-hasan al-basri Allah masa rahama anna rajulan qala lahu wani mutum yace da hasan al-basri ya dauko zance ya kawo masa inna fulanan qad qad tabaka aka ce masa ya al-hasan al-basri wani mutum yayi gibarka wani mutum ya aibata ka ya faɗa abin da idan ka ji ba za ka ji daɗi ba a bayan idanka fa ba asa ilaihi alhassan rutuban ala tabaqi sai imam alhassan albasari ya samu kayan marmari rutuban su ne rutuban ɗanyu masu daɗi kamar ka ce ka samu tufa da lemo da ayaba masu kyau ya ɗora su akan plate irin na yan gayu shine a tabaq plate sai ya aika masa ya ce da Allah a kai masa shi fa wanda ya ci naman nasa ba wanda ya gulmar su aka zo a gama sai ya sa waɗannan kayan marmarin akan filis sai ce a kai masa da Allah a ce in ji ni qala wa qala idan an kai masa kuma a ce masa qad balagani annaka ahadaita ilayya min hasanatika labari ya iso mun cewa kai mun wata babbar kyauta shine ka dauki kyawawan ayyukan da kake ka bani kyauta eh nagode da wannan aikin alkhairin da kai mu fa aradtu an ukafi aka alaiha sai na ga ya kamata a ce na saka maka ne maka sakamako na ne maka sakamako wannan alkhairin da kai mu ka dauki kyawawan ayyukan ka bani haka kawai to lalle bai kamata in baka haka ba to shine sai ya samu wannan kyautar sai ya kai masa sai ya ce fa azirni amma duk da haka a ga masa cewa yayi mun uzuri fa inni la aqdiru an ukafi aka ala tamam kai hakuri wannan shine iya abin da zan iya saka maka da shi ya na so a ce abin da zan maka ya fa haka ya saboda ka ban saka maka abin a cike ba yadda ya kamata in maka abin da ya kamata in baka yafi wannan amma iya abin da zan iya kenan da Allah ka yi haƙuri yan wa an fahimci cikin hasan labasari mutum ya yi gulmarsa an zo an bashi labari sai ya samu kayan marmari sai ce a kai masa a bashi haƙuri a ce amma da Allah ya haƙuri wannan iya ɗan abin da ya samu kenan eh abin da ya masa na alkhairi na bashi hasanat ɗinsa ya fi wannan ramuwar da ya kamata ya masa ya fi wannan ya ce ya ji labari ya ɗauke hasanat ɗinsa ya kai masa to kaga wannan haka magabata suke yi kenan malamai suka ce munafakai kala biyu ne kuma gulmata kala biyu ne a cikin so ne wani da wanda ya je zancenka bayan idanka da kuma wanda ya ɗauko zancen ya zo ya kawo maka an gane shi wannan na farko shi ne zauna ya zancenka a cikin mutane baka ya kushe ka ya zarge ka ya faɗa aibinka sai kuma aka samu a cikin wanda aka yi zancen da su a lokacin da ake fa bai hana ba yana ji yana jin daɗi sai kuma ya ɗauko zancen sai ya same kai ce ai wane ya ce a kaza da kaza a kanka an fahimta duk biyun ya sunan su duk magulmata ne duk munafakai ne duk su su biyun amma wanne ya fi wani na biyun na biyun yanzu na farkon idan da idan da ya yi shiru kai ka san ma abin da aka yi ne baka san abin da aka yi ba inda na farkon da ya zancen ka kowa ya yi shiru kawai baka sani baka sani ba illa ya kaci ladan ka yana nan yana jiran ka abin da ya maka Allah zai baka lada zai fita maka dakin ka amma da ya dauko zancen ya zo ya kawo maka idan ba a wasa ba fada da gaba ta bulki ran tsakanin ku haka ne ko ba haka bane waye sanadi wannan munafiki wannan munafikin ne kuma yadda ya dauko zancen wani ya zo ya kawo maka kai kana gani kana da amincin ba zai dauna kai kai wani ba ina ba ta fahimta shi sai ƴan uwa wallahi in muna so zauna lafiya sai ka toshe irin waɗannan abubuwan in dai har kana da mai kawo maka munafunci ko kana da mai kawo maka gwalmata wallahi sai ka toshe wannan batun ya ranka ko zan dan dukkan mutane ne kawo maka yace an ce ma kaza an ce ma kaza kaka yadda da shi duk wanda zai faɗa ya zai faɗa yanzu a duniya akwai wanda sai ce ba a gwalmata ne da Allah akwai akwai wanda yake ce ni ba wanda yake gulmata kowa alkhairi yake bada kai na akwai wannan babu shi to tunda na san ana gulmata kai ma ka san ana gulmaka me amfani sai ka dauko ka zo ka ga mu wanda yaga zai iya bashi ya je ya ci naman sa ya ci idan Allah madaukakin sarki ga dama sai ya saka mu akan abin da yi amma ka dauko ka zo ga mu ai fada ka da shi kenan zan daina ganin mutuncinsa zan daina ganin girmansa zan dauka mutum ne da yake zuwa gefe yake sukana duk yadda kake idan aka zo aka ce maka wani yana sukan ka a bayan gidanka baka ji daɗi ba kuma sai ka daina ganin girmansa a cikin ranka Allah subhanahu wataala ya samu dace za mu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi walakin mal ghiba me ake nufi da ghiba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك